الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الحسن قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله وقال ابن قتيبة يريد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي والفاجر أبدا خفي المكان زمر المروءة غامض الشخص ناكس الرأس فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاء الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين وتوقد النيران في الليل للطارقين وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها على الطالبين فأولئك أعلوا أنفسهم وركوا وزكوها وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها وأنشد وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءات والمسرح وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح فهذان قولان مشهوران في الآية وفيها قول ثالث إن المعنى خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم حكاه الواحدي قال ومعنى, أنه ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين يري الناس أنه منهم وهو منطوي على غير ما ينطوي عليه الصالحون وهذا وإن كان حقا في نفسه لكن في كونه هو المراد في الآية نظر وإنما يدخل في الآية بطريق العموم فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata 22 ga watan Muharram shekara ta 1440 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine biyu ga watan goma shekara ta 2018 a lissafin miladiyya darasinmu na 56 a karatunmu na littafin igafatul lafan fi masayid shaitan na malin ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala darasinmu na ƙarshe muna ƙarshen babi na takwas babin da ya sanya mu suna zakatul qalbi wanda ya magana akan yadda za a gyara zuciya a tsarkake ta a haɓaka ta ya kawo mana fa'idojin rintsa idanu sannan kuma ya zo mana kan wata matsala ta tafsiri fassarar ma'anar wasu ayoyi guda biyu da dai mun tattauna a darasinmu na ƙarshe da yawa a kai ra'ayoyi guda biyu ya kawo na uku akan audu damir a faɗin allah maɗaukaki qad aflaha man zakkaha shin ana nufin qad aflaha man zakkahu Allah ko kuwa qad aflaha man zakka nafsahu in su ne kaulai ko ra'ayoyi guda biyu da suka zo a littafan tafsiri to ya kawo mana kauli na biyun inda yake shine kaulin jumhurul mufassirin cewa wannan damiri ya'udu ala man shine fa'ilin aflaha to kan haka ne ci gaba yake kawo hujjojin da suke karfafa wannan ra'ayi na biyu din daga cikin su akwai ra'ayin al-Hasan al-Basri shine zamu tashi kansa yau yace wa qala al-Hasan qad aflaha man zakka nafsahu lalle wanda ya tsarkake ransa to ya rabauta ta hanyar me ya tsarkake ta fa aslahaha wa hamalaha ala ta'atillah ya gyara ran ya ɗauke ta ya ja ta zuwa ga da'ar Allah wa qad khaba man ahlakaha wanda kuma ya halakar da ransa to wannan ya taɓe ta hanyar mai halakar da ransa wa hamalaha ala ma'siyatillah ya ɗauki ran ya ja ta zuwa ga saban Allah subhanahu wa ta'ala to ƙarƙashin wannan dai duka don ƙarfafa wannan ƙauli na biyu ra'ayi na biyu malam ya ci gaba ya kawo maganar ibn qutayba malami ne dama a abin da ya shafi lugar larabci malami ne a tafsiri malami ne a hadithi musamman mukhtalaful hadith malam ibn qutayba yake cewa yuridu Allah madauki yana nufin ma'ana abinda Allah ke nufi a wannan wuri da yace qad aflaha man zakkaha yana nufin aflaha man zakka nafsahu kaga dai yana akan magana kauli na biyu yau cewa domirin yana komawa ne zuwa ga man wanda shi ne fa'ilin aflaha mana wanda ya tsarkake ransa to ya rabauta me ake nufi da zakka haɗin sai koma ma'anarta ta lugar larabci ya ce ai an maha wa alaha shi ne ya haɓaka ta daga tanmiya da numuwi ya haɓaka ta wa alaha ya ɗaukaka ta bi ta'ati ta hanyar ɗa'a ya sama da ita ma'ana ta samu ɗaukaka a dalilin da'ar Allah wal birri da ayyukan alheri was sadaqati da kuma ba da sadaka was dina'il ma'rufi da dai ayyuka waɗanda suke sanannu na alheri wanda shari'a ta yadda da alherin su da falalar su sannan yace wa qad khaba man dassaha shi kuma wannan fadi na Allah subhanahu wa ta'ala a wannan dai sura cewa wanda ya durmushe ransa to qad khaba shi kuma ya tabe me ake nufi da wannan dassaha yace aina qasaha ya tauye ta wa akhfaha ya lullube ta shine dulmushe ta din dama kamar mutum ya turbude kansa cikin rere shine ai dasse ya cusa kansa cikin wani abu babin tadlisi da dassi ai dai ana amfani da waɗannan kalmomi bi tarki amalil birri ta hanyar barin aikin alheri in mutum ya bar aikin alheri kaga ya turbude kansa cikin rairayi da tabewa da lalacewa wa rukubil ma'asi da kuma hauhawar saban Allah a aikata wannan yau a aikata wancan gobe shi yasa sai ce wal fajiru shi fajiri abadan kullum a rayuwarsa har abada khafiyul makani zaka ga bigiran da yake kullum ƙasa ƙasa ne ma'ana ƙoƙari yake kullum ya ɓuya kar a ganshi ko ba haka mai ma'ana mai fajirci baya bayyana kansa sai dai idan yana cikin masu bayyanawa da gangan wanda kuma wannan suna da nasu wa'idin na musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu amma galibi za ga fajirai mutane ne da ba sa son ma bayyana kansu ƙasa suke makaskanta ne ba su da kima cikin al'umma ba su da daraja don haka kullum gani suke a aikin alherin ma sai su ga ba su isa ba idan mutum saban Allah ya masa kanta a zuciya za ga cewa hatta abin da aka sani na yau da kullum da ke haɗa musulmi sallah da sauran ayyukan alheri yana ɓuya baya fitowa don shi gani yake shi bai isa ma tsakaninsa da Allah bacin ya yi yawa bai isa ya zo ya wannan aikin ba a haka haka kuma shaidan sai ta ziga shi yana kora shi sai koma yana sake lamarin sai yana sake lalacewa haka dai shi fajiri kullun khafiyul makani a boye bigiran sa yake zamirul muru'ati ma'ana qalilul muru'ati saghirul muru'ati mai kankanin mutunci ne ba shi da mutunci shine zamir sifa ce ghamidu shakhsi kullum a ɓoye yake shaksinsa a ɓoye ma'ana ɓoyayye ne ba shi da baya bayyana cikin mutane ma'ana yana ƙoƙarin ya ɓoye kansa to duk wanda yana cikin ma'anan da haɗin na kisun ra'asi kansa kullum ƙasa yake ba saboda tawabu'u ba a'a saboda rashin mutunci da rashin daraja da rashin ƙima da kuma cewa al'umma duka ba ta ɗaukarsa da muhimmanci kuma shi ma kansa ya rena kansa haka ne ko ba haka ba fa murtakibul fawahishi haka mai aikata alfasha musamman mazinaci mai luwatsi da makamantan irin waɗannan miyagun ayyuka qaddasa nafsahu wa qama'aha to ne ya turbude kansa kuma ya kaskanta kansa alqam'u ay at-tadlilu mana ya kaskanta kansa tunda ya bata alakarsa da Allah to kuma menene ya rage masa mutunci babu abinda zai sa mutum ya samu mutunci dama irin da'ar Allah daga mutum ya fanɗare ya shiga wata hanya daban to za ka ganshi ba shi da kima ba a ambatansa in a zancen sani ne ba a san shi ba musamman wanda yake abin a ɓoye yana ɓoyewar yana ɓoyewa amma Allah ya sani to Allah yana cire masa daraja da mutunci a idan mutane shi yasa da wahala kaga mutumin da yake zina ta zama halinsa luwatsi ya zama halinsa ka ganshi yana da kima a idan mutane kullum tsammani yake kowa ya san laifinsa sai rika boya in banda irin zamanin da muka shiga yanzu da abubuwan suka yi muni munin da ya wuce ma irin wannan zancen da muke a zamanin yanzu za ga masu irin waɗannan laifuffukan har ƙungiya suke yi suna bayyana kansu suna taruka suna neman haƙƙinsu ko ba haka ba ne kuga munin ya kai muni sun shiga cikin almujahirin almujahirin bil fisqi almujahirin bil ma'asi masu bayyanar da fasikancin su da saban Allah bal wasu ma hadda alfahari suke yi ji tsoron Allah irin wannan abun yanzu irin kwanakin nan da muke ciki a wannan shekarun a wasu garuruwa ana ba da rahoto yanzu a jihar nan tamu ba zan faɗi sunan garuruwan ba munin harkar luwatsi ta kai duk inda mutum yake tsammani ko fiye da inda mutum yake tsammani yau an kama wannan gobe an kama wancan a wannan wuri a kaza a kaza ana kai wa 'yan sanda kes ɗin abin ya wuce iyaka kuma gwamnatoci suna umarnin a rage bankaɗa irin waɗannan abubuwan saboda yaɗawar yana ƙara tallan abin amma a ƙasa su can inda ake kai wa ƙara abin ya kai ga su kansu suna kuka suna kukan abin haka ya kamata don Allah a mai da hankali a gyara wannan rayuwar a gyara wannan rayuwar ya'yan uwa musulmi zu irin yadda samari hankalinsu ya koma kan matsaloli guda biyu babu abin tashin hankali irinsu duk inda Allah maɗauki ya musu baiwa da taron ɗan adam kamar irin garin nan namu Allah maɗauki ya masa baiwa da taron ɗan adam ko ina ɗan adam ne kowanne lungu kowanne gida Allah ya yi mana albarkar jama'a da yawa to amma yanzu da harkar siyasa da harkar bal sun fi kowanne abu muhimmanci a rayuwar samari me ya same mu ne muka koma haka me ake so a yi a wannan duniyar in mutum ba harkar bol za ka kawo masa ba ba wata kima duk yara ƙanana 'yan manya-manyan sun ɗauke su ba zancen komai sai bol ɗin nan gashi ba iya ta ma aka yi sosai ba amma kullum an matsa ba ka da wani abu sai wannan wanda za ka samu 'yan kaɗan ne wanda zai ce maka ana bol ɗin nan magariba ta kusa a busa usur ɗin nan minti talatin kafin magariba ta yi a tafi gida a yi wanka a shirya a zo gaban ubangiji a yi sallar magariba wani saurayin rabansa da ya sallar magariba la'alla sai wanda ba sa yin taron juma'a shi ne zai zo maka masallaci duk da yanzu ta zama ma har ma taron juma'a amma duk ana yi karfe biyu rana wani babansa ya aike shi ya yi ice ya ƙi zo mu je gona ya ƙi amma ana mace ya tafi wani har magariba za a je ana yi wani mitin din ma a lokacin za a sashi babu wanda ya isa yi mutane magana duk wanda ya faɗi magana a nan ya zama shi ne bai ma fahimci rayuwarsa ba wallahi aji tsoron Allah ya samari ba ka da wata rayuwa da za ta amfane ka idan baka gyara tsakaninka da Allah ba wannan duk harkokin ka tambayi wanda suka yi su da yanzu da kansu ba za su iya ba za ka zo lokacin da ba za ka iya waɗannan abubuwan ba kuma sannan ka duba ka binciko wani amfani ka samu a ciki a alaƙarka da Allah ba wani amfani da za ka samu amfaninsa ɗaya wannan motsa jikin da kake ta ɓangaren lafiyar jikinka shi kuma za ka iya yinsa ta wata hanyar ba ta wannan saɓon Allah ba akwai hanyar za ka gyara jikinka ka kintsa jikinka ka samu lafiya abu na biyu harkar abin da ya shafi harkar siyasa babu abin da mutane suka mai da hankali a kansa yanzu irin wannan a saba tsakanin wa da ƙani mai gida da ɗayansa duka saboda waɗannan ra'ayoyin wanda ana gama zaɓe an manta shikenan kuma ya koma noma daga an gama zaɓe mai ci ya ci ya tafi inda ba sai ka ba ma za ka iya samun ganinsa ba amma kai kana nan kana ta sabawa da mutane a kansa ya kamata wannan shi ma don Allah ya kokari a gyara wannan al'umma tamu akwai alherai da yawa a cikinta amma waɗannan abubuwan biyu da wasu idan ba a mai da hankali ba to za su jawo ƙarin wargajewa sannan ga tsabar saɓan Allah wannan abubuwan na zinace-zinace da fyaɗe ga yara yau an kama wani da wance yau an kama wannan da yarinya karama a lungu wuri kaza a kango ga harkar luwatsin nan tsakanin samari wani baya tunanin aure ba zancen cewa wata rana zai samu halin da zai aure ba ma ya zancensa kwata-kwata ya koma wannan ita ce hanyarsa wani an san shi ma aikinsa kenan ba wanda ya isa ce masa komai da mai irin wannan abun ai ba mai kula shi duk gari duk wanda aka ce mai irin wani ne tsoro kake maka gaisa da shi amma yanzu ka gani kamar wani abin alfahari wallahi a ji tsoron Allah Allah baya barin irin waɗannan abubuwa Allah na cire albarka a garin da irin wannan abu yayi yawa ai ta tsabar talauci tsabar rashin haɗin kai tsabar rashin zaman lafiya kashe kashe haura gidaje sace sace duk gashi nan sun sun mana yawa sun addabi mutane ga rashin albarkar ‘ya'ya ga rashin kunya tsakanin ‘ya'ya da iyayensu babu mai ganin ƙimar kowa duka wannan yana cikin tasirin zunubi idan mutum ya turbuɗa kansa dama cikin harkar zunubi ya yi masa kanta to la irin abin da zai gani kenan amma idan mutum ya ƙoƙari ya gyara zuciyarsa ya kintsa alaƙarsa da Allah to anan zai ga amfanin rayuwarsa Allah tsare mu fa murtakibul fawahishi قد دس نفسه وقمعها duk mai aikata alfasha to ya turbuɗe kansa kuma ya ƙasƙantar da kansa wa mustani'ul ma'rufi shi ko mutumin da ke aikata aikin alheri shahara nafsahu ya bayyana kansa ya samu shuhura an san shi wa rafa'aha ya ɗaukaka kansa wannan ko a duniyance haka lamarin yake shine ma'anan qad aflaha man zakkaha وقد خاب man dassaha wanda duke aikata aikin kirki to ya rabauta ya tsarkake ransa ya daga ransa ya haɓaka ta ta zama maɗaukakiya wanda kuma yake aikata aikin banza da alfasha da shaye-shaye da lankwame-lankwame da zuƙe-zuƙe da kuma waɗannan abubuwa na liwatsi da zinace-zinace to ya turbuɗe kansa cikin lalacewa da taɓewa sannan kuma babu albarka a rayuwarsa kullum a ɓoye yake irin yadda ake cewa mujiya a cikin tsuntsaye a cikin mutane baya ganin kansa da kima kuma mutanen dama ba su ɗauke shi da kima ba to sannan shine sai kawo wani abu da ya shafi rayuwar larabawa yake cewa wa kanat ajwadul arab masu kyauta a cikin larabawa mutanen da ba su da rowa kenan su ne ajwad tanzilun ruba za ka ga galibi gidajensu a wuri maɗaukaki sukan yi gida mana mutanen da ba sa tsoron baƙo ya zo musu su saukar da shi don su samu ladan ciyar da shi za ka samu gidajensu a tudu yake shine an ruba wa ya fa'il ardi al-yafa shi ma ma'ana murtafa'atil ardi kamar tuddai irin jigawa ba da gidajen wurin da yake tudu ne tudu rairayi mutum zai je gidansa a can daga an zo tambaya in bako ya zo gari ina ne gidan wani ka gan shi can sai a nuna kowa a garin ya gan shi ya san inda yake saboda baya tsoron bako yana haba haba a zo gidansa murna yake a ce yayi bako saboda ya bashi abin da zai ci ya samu lada shine ya fa'il ard ay murtafa'at al ard litushahhira amatinaha suna yin haka ne dan su sanar da mutane ga gidansu inda yake kowa ya san shi ya zama mashuhurin gida lil mu'tafina ga masu neman aikin alheri ma'ana ga masu neman a taimaka musu sune al mu'tafi ana kiransu al ufa sune masu neman al ma'ruf talibi al ma'ruf masu neman ma'rufi ma'rufi ana nufin masu neman alheri masu ko bara ko masu neman taimako ko baƙi in sun zo gari duk ana kiran su al-mu'tafi al-mu'taf ay alladhi i'tafa ay talaba al-ma'ruf asalin kalmar kenan wa tuqidu an-nirana fi al-layli lit-tariqin in kuma dare yayi suna hura wuta ga masu zuwa da daddare su ne at-tariqin masu sauka a gari da daddare dama daga sun hango inda aka kunna wuta to nan ne gidan babban mai arzikin garin mai kyauta mai saukar baki haka al'adar larabawa take asalin da tun kafin ma fa zuwa musulunci haka balarabe yake duk gidan mai sakin hannu to galibi gidansa a tudu yake inda duk baki in sun zo ba sa wahalar ganewa kawai da an ci aga gidan wani can ina gidan alhaji wani aga can nan da nan sun bi sai da suna zuwa kuma dama ga dakuna nan sai a ta fito da abinci su murna ake su zo to don haka masu irin wannan halin sama suke gina gidajensu kuma in dare yayi tunda in dare yayi ba a iya ganowa gidan a sama to sai su kunna wuta al'ada ce sananniya su abun laraban cewa gidan da ka hango wuta can nesa to nan da gidan manyan mutane masu taimakawa mutane sai a nemi inda wutan nan take ba abu ba wata wahala da za a sha shine ma'anan tuqidun nirana lit-tariqi at-tariqu alladhi ya'ti bil-layl ana fahimtar abin wa kanat liamu su kuwa mutanen da suke abin zargi makaskanta marowata iyalan zumbuli tanzilul aujaja su kuma a koguna suke zama kogo suke nema nan ne gidajensu su ne al'aulaj ai almakanu ladhi yulaju fihi wurin da mutum zai iya shigewa ciki ya buya ko ash-shi'ab ko kuma al-kuhuf dukan su ana kiran su al-aulaj wal atraf da wurare masu nisa sai nesa da gari yadda ba za a zo gurin sa ba waɗanda suka zo gari za su tsaya gari bakin tasha sai su nemi gida ko ba haka ba to shi kuma sai tafi can nesa shine atraf nesa sosai daga mutane saboda kada a je gidansa la'alla da wasu firda firdan karnuka ya sa yadda kada a zo gidan wal ahdam da kwaruruwa wurin da ba dama a gano shi daga nesa shine ahdam al shine wurin da yake abin nan ba plain land ba a'a wurin da yake kwari kwari sosai inda gindin duwatsu da kuma can nesa don me suke yin haka litukhfi amakinaha ala talibi gani dan su koye gidajensu da wuraren da suke su hana masu neman taimako zuwa wurinsu mun zai ake ba zamanin larabawan ba ko gidaje ne gashi nan ga waye an sa wannan duk da kuma dai dama ɗabi'ar mutanen ta sa kowa ya canza ba safai akan samu yanzu ba ya zo nan da nan a karɓe shi ba saboda ɗabi'ar jama'ar ta riga ta canza baƙin suna zuwa da wasu abubuwan wani lokaci har ya sa ana tsoron zuwansu saboda suna zuwa ne wasu don cuta bal ba ma baƙo da yake neman abinci ba mai musulunta ma yanzu sai zo ya musulunta kuma a ji an ce ya saci kayan mutane ya tafi shi yasa mutane har an tsorata mai sanya aikin alherin duk ya tsorata da wannan amma dai kafin waɗannan abubuwan su faru za ku ga cewa da daga bako ya zo ina ke zuwa dama gidan mai unguwa in garin mai unguwa ne gidan dagaci in garin dagaci ne gidan hakimi in gidan in garin hakimi ne dama can zai tafi su kuma sanannen abu ne duk bako da ya zo dama da haka ake gina gari da manyan manyan mutane haka sarkin gari murna yake bako ya zo saboda bai san me ya zo da shi ba la'alla ya zo da wata sana'a da ba mai irinta a garin shikenan sai a bashi gida kuma a bashi damar ya ci gaba da sana'arsa har wasu sa koya a garin duk amfani da haka al'umma take haɓaka sai a samu al'umma ta yawaita kuma kowa na da abin da zai to amma yanzu abubuwan san ba haka suke ba rayuwa ta canza al'umma sun canza amma bai kamata kuma aikata aikin alheri kuma ya canza ba duk yadda aka yi da lalacewar halin mutane akwai masu kirki da bai kamata a tsallake su a ƙi taimaka musu ba a yi ƙoƙari a riƙa taimakawar kuma idan mutum yana da niyya mai kyau to bai damu da an cuce shi ko ba a cuce shi ba kadda ka bari a ta cutar taka in ka san cutar ce amma abin da bai bayyana gare ka ba wani ya zo neman taimako to in akwai a bashi kar a ce za a kore shi babban abu shine kar a bashi kofar da zai yi cutar daga an ga alamar wani abu ya ce to bari a baka kuɗin mota Allah kiyaye sai ka je wani garin kuma insha Allah Allah ya taimaka haka shikenan sai ya gaba ala akalla dai ba a wulakanta shi ba ba a zage shi ba dan ba a san wane ne shi ba ba a san menene shi ba yawwa wannan dai yana ba mu labarin halin larabawa ne a da kuma abin da yake nufi a nan shine mutanen kirki masu aikata aikin kirki masu son su taimakawa mutane to ba sa ɓoye halinsu ba sa ɓoye gidajensu sun san kowa ya san inda suke kuma don a zo a taimaka shi yasa suka yi bayyana kansu su ko masu saɓo kullum a ɓoye suke hakanan marowata suna ɓoye gidajensu don kar a zo shikenan abin da ke so a ɗauka na darasi a cikin wannan sai ce fa'ula'ika a'lau anfusahum wa zakkauha waɗancan na farko sun ɗaukaka rayukansu suka haɓaka rayukan wa ha'ula'i waɗannan kuma wanda aka ambace su ƙarshe su ne masu qad khaba man dassaha su kuma akhfau anfusahum sun ɓoye kawunan su wa sauha sun turbuɗe su sun ɓoye su ba a iya ganin su ku ga wata fassara ta waɗannan ayoyi wanda kuma duka a lugar larabci haka abin yake sannan kuma a shar'ancen ma ya dace da abin da a magabatan nan da aka ambaci a ra'ayoyinsu akan fasarar waɗannan ayoyi suka ambata wa an shada ko wa un shida daga cikin abin da aka ambata dangane da wannan da ya dace da wannan baitoci ko kuma shi ibnu qutayba ya kawo waɗannan baitoci yana cewa وبوأت بيتك في معلم رحيب المباعة والمسرح كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح وبوأت بيتك كاكن سجدانك في معلم أسنن ولي سبب حالك نكوتا وني أكي يباوا رحيب المباعة ɗakunan su masu faɗi don su ɗauki baƙi da yawa almaba'a shine makanin wurin da mutum zai koma wurin komawa a kwanta makwanci da kenan wal masrahi da kuma farfajiyar gidan farfajiyar gidan mai faɗi ɗakunan ma masu faɗi saboda karɓar baƙi kafaita al'ufata ka wadatar da al'ufa masu neman a taimaka musu su ne waɗancan almu'tafin yau da ita da wannan al'ufata duk ma'anarsu ɗaya ka wadatar da su tilabal qira neman makwanci wahalar aje a yi ta binciken ina za a je ina za a je a samu wurin zama alƙira shine saukar bako mana inda za a mutum hidima a sauke shi to masu neman wurin sauka a taimaka musu ka wadatar da su shine kafaita ma'ana ka hana su shan wahala ka taimaka musu wa nabhal kilabi kuma ka ka wadatar da kukan ko karar karnuka limustanbihi ga wanda yake neman kukan kare akwai waɗanda su idan sun je suna neman su ji inda kare yake kuka ne su kuma a can a wancan lokaci ba irin zamanin mu ba ana san karnukan dan su kori mutane su kuma can a gidajen masu taimakon ne karnukan suke ake ganewa ga gidansu sai a je an fahimci abin to duk wannan ka wadatar saboda kayi babban gida kuma fi ma'alamin a inda yake kowa zai iya hangowa ba a buƙatar liyuhtada ilaihi sai an samu karnuka ko kuma sai an mai tambaya a ina gidan yake kun fahimci baitin to duk da yana tafiya ga wannan ma'anan ne dan ya taimaka wannan fassara da malin ya kawo na to wa bawwa'ata ne ai yana mukhataba ne da mutum haka yake baitocin a nan da ya wuri na ku ya yake agunku wa bawwaba a'a wa bawwa'ata ne eh wa bawwa'ata baitaka fi ma'lami na kuma asalin baitocin na gansu yace fa hadani qawlani mashhurani amma dai abin ya bayyana ai fahadhani fahadhani qawlani mashhurani fil ayati waɗannan ra'ayoyi guda biyu da wanne da wanne ku tuna mana fil ayati dangane da wannan aya wace ayar qad aflaha man zakkaha طيب ra'ayin farko shine qad aflaha man zakkahu Allah ko haka wasu suka ce yau wanda Allah ya tsarkake shi qad aflaha ra'ayi na biyu kuma qad aflaha man zakka nafsahu wanda ya tsarkake ransa ta hanyar aikata da'a to wannan ya rabauta to kowane ra'ayi yana da ƙarfin sa illa ra'ayin nan na biyu na jumhurin malamai ya fi taimakawa ya fitar da kai daga aƙidar jabariya ko ba haka bane ya sanya maka jin cewa kana aiki aikin kuma shine sababin tsiranka yawwa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara kai mai rabauta ne to sai hayya'a maka ya bude maka ya yassare maka ya taimaka maka akan aikata aikin alheri wannan aikin alheri da kake yi min sifatika wa min af'alika wa yunsabu ilaika yana cikin ayyukanka siffofinka ne kai za a danganawa wani ababin imani da kaddara wani ra'ayin na biyu ya fi taimakawa an binci abin yawwa ina jin yi maganar nan makon da ya gabata ko to sai ce wa fiha qaulun thalithun akwai wani ra'ayi na uku akwai wani qauli na uku shine me innal ma'ana wai ma'anar ita ce khaba man dassa nafsahu ma'as salihin wanda ya cusa kansa cikin mutanen kirki dan aizatan ɗaya ne daga cikinsu to shi ma khaba shi ne ma'anan waƙad khaba man da saha wanda ya cusa kansa cikin mutanen kirki domin a zace shi cewa shi ma mutumin kirki ne to kad khaba wannan mutumin ya taɓe in ji wasu sai ce wa laisa minhum amma baya cikinsu ma'ana ya cusa kansa cikinsu amma baya cikinsu hakahu alwahidi malam alwahidi ya hakaito wannan cewa wasu malamai sun faɗa qala wa ma'ana hadha har yake cewa ma'anar wannan maganar annahu akhfa nafsahu fi salihin ya boye kansa cikin salihan mutane saboda an zo lissafawa a lissafa shi cikin su yuriyan nasa yana nuna wa mutane annahu minhu wa huwa muntawin ala ghairi ma yantawi alayhi salihun alhali yana kan halin da yake sabanin abin da salihai suke kansa in an ce in tsawa ya tattara akan wani hali ɗabi'arsa ita ce kaza wato yana tattara kan wani halin da ba shine halin salihan mutane ba ma'ana su halinsu daban shi halinsa daban amma a zahiri ya cusa kansa cikinsu don a ce yana cikinsu shi ma salihi ne an fahimci abin wannan ɗaya daga cikin ma'anoni ko in ce ita ce ma'ana ta uku ta wannan aya wa hadha malam ibn qayyim yace wannan ra'ayin na ƙarshe wa in kana haqqan fi nafsihi duk da cewa i haka yake daidai ne gaskiya ce ba ƙarya bane ba kuskure bane cewa mutum yana cusa kansa cikin mutanen kirki dan a ɗauke shi cikinsu wannan bai kyauta ba kuma ya taɓe wannan ma'anar haka take lakin sai dai fi kaunihi huwal muradu bil aya nazaru cewa shi ake nufi da wannan ayar gaskiya akwai bincike ba haka bane mana yana wannan ba za a sallama wannan ra'ayin ba an fahimci abin da ke nufi yawwa wani lokaci za ka samu dama a tafsiri a ce wannan ra'ayi kaza ko fassarar ta kaza amma ba lallai zama ayar haka ake nufi ba amma mimma yufassaru al-ayatu bihi yana daga cikin abin da za a iya fassarar ayar da shi amma dai ba shi ake nufi da wannan aya ba asalatan abin da ke nufi kenan amma dai ma'ana ce mai kyau sai ce wa inna ma yadkhulu fil ayati bi tariqil umum zai iya shiga wannan aya ta bangaren bayanin am fa inna alladhi domin kuwa ga umumin da ya kawo yace domin kuwa alladhi yadussu nafsahu bil fujuri wanda duk yake dirmushe kansa da aikata aikin fajirsi idan khalaqa ahlal khairi in ya shiga kuma cikin mutanen kirki dassa nafsahu fihim yana boye kansa cikin su dan al'amanin yana cikin su dama dabi'a haka abin yake haka wannan maganar tana da wannan ma'anar ta ɓangaren umumi za ta iya shiga cewa ai masu aikata laifi ya lalata kansa ya turbuɗe rayuwarsa ya halaka kansa ya ɓoye mutuncinsa ma'ana ba shi da mutunci ya halaka wa kansa mutunci ya tabbatar wa kansa na ƙasa to in ya samu mutanen kirki yana ɓoye kansa cikinsu wannan dama ba wani abu ne ba ko ba amma dai ka ce shi ne ma'anar ayar wannan ra'ayi na uku to ba haka ba ne insha Allah kun fahimci zancen ku to sai ce wallahu a'lam Allah shine mafi sani a dangane da waɗannan al'amura an samu fa'ida a wannan babin ko ba a samu ƙarshen wannan babin kenan kuma ya taimaka mana wajen fahimtar wannan adun ka iya cewa mun samu wani abu na tafsirin suratul shamsi an ji wani abu a kanta ko wasu ayoyi daga cikinta albabu tasi babi na tara fi taharatil qalbi min adranihi wa najasatihi da yake bayani akan a tsarkake zuciya daga dattinta da najasarta shi kansa malam ya ambaci cewa wannan babin ya dace a ce haɗe yake da babin da ya gabata amma ya ambaci wasu dalilai uku da suka sa ya ware wannan babi na farko yana son yi bayanin me taharatun zuciya tsarkin zuciya me ma'ana tsarkin zuciya da kuma yana so yi bayanin tsananin buƙatar bawa ga cewa zuciyarsa ta tsarkaka sannan kuma hujjoji da suka zo daga ƙur'ani da sunna akan wannan abu waɗannan abubuwa uku su ne dalilan da ya sa ya ware wannan babi ya ambata mana an fahimci abin insha Allah to sai shi hadal babu wa in kana dakhilan fi ma qablahu wannan babi duk da cewa ya shiga cikin babin da ya gabata me babin da ya gabata zakatul qalbi ko to tunda kuma har yanzu in an ce zakatul qalbi da taharatul qalbi ai abu ɗaya ne yawa to shine sai yake cewa abin da yasa ya ware wannan ya sanya masa suna taharatul qalbi tunda dama zaka tana da ma'ana guda biyu ai akwai tahara akwai tanmiya to zuba wannan gefen yake so ya faɗa ba wani abu yake so ya magana akan tsarkake zuciya yaya za a ka tsarkake zuciyarka kuma ma me ake nufi da tsarkake zuciyar an fahimci wannan matakin farko kenan abu na biyu shin dan adam yana buƙatar ya san tsananin buƙatarsa zuwa ga a ce ya tsarkake zuciyarsa da ayyukan kirki to wannan tsananin buƙatar shi ma zai kawo mana a wannan babi sannan kuma zai shiga cikin gonar ƙur'ani da hadisi ya binciko mana dalilai da ayoyi da za su taimakawa wannan ma'ana ta tsarkake zuciya Allah sa an fahimci abu da haka mai san ya san kuma insha Allah dukanmu muna san muna so ya tsarkin zuciya yake me ma'anarsa to mu je mu ga mai malam ya ambata mana a wannan babi shine sai yake cewa kama bayyana kamar yadda ya gabata anna zakata cewa zakka ko haɓaka la tahsulu illa bi taharati a nan tunda sun zama kalmomin biyu ya ambata mana to ita zakkar mu bata ma'anar ɗayar cewa na ma'i tunda ya kawo mana tsahara ko a babin idza sama'a iftaraqa yawwa a anna zakata haɓakar rayuwar mutum da zuciyarsa la tahsulu illa bi taharati ba ta samuwa sai da tsarki sai ce fa'afradna hu bizikiri li bayani ma'ana taharatihi da ka sai muka ware wannan babi da ambato ko wannan magana da ambato cewa zuciya yadda za a tsarkake ta don me li bayani ma'ana taharatiha don me muka bayani me ake nufi ma da tsarkin zuciya din don wani yanzu ka ce masa tsarkin zuciya kawai haka da hausa ya tsarkake zuciyarsa in ce yanzu misali da Allah kai a ce da Allah ya za ka tsarkake zuciyarka in baka taɓa jin wannan babin ba me za ka ce ruwa za ka ɗauko ka wanke ta inda zai da an ce tsarki ana neman maganar a wanke wani abu ne to ka kana buƙatar ka san ma'anar tsarkake zuciya to shi yasa ya ware wannan babi wa shiddati alhajati ilaiha da tsananin buƙatar da ake da ita zuwa ga tsarkin zuciya wa dalalatil qur'ani was sunnati alaiha da kuma yadda ƙur'ani da sunna suka yi nuni akan haka qala Allahu ta'ala Allah maɗauki yana cewa ga ta inda zai faro ma'anar tsarkake rai ɗin zai faro sai faro da wannan aya dan ya ɗauko saboda malamai sun yi bayanin ma'anarta ta wannan ɓangare ɗin a cikin littafan tafsiri Allah maɗauki yana cewa ya ayyuhal muddathir ya kai wanda yake lullube manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan lokacin da za a mai da shi manzo ko? yawwa akwai ya ayyuhal muzammil ko? kumin laila illa qalila ko kuma ya ayyuhal muddathir kamar da malamai suke cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam nubbi'a bi iqra ko wa ursila lil muddathir yawwa an mai da shi annabi ma'ana ya zama annabi ne da saukar iqra ismi rabbika alladhi khalaq sannan ya zama manzo ne da ya ayyuhal muddathir da aka ce qum fa anzir can ba ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila maganar ya tashi qiyamul layl wannan kuma qum fa anzir da ita ya zama manzo an fahimci abin to wannan kenan qum fa anzir tashi kai gargadi ga mahallin shahid a babin mu wannan aya ta uku ce wa rabb abin ta hudu wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi sai ce wa thiyabaka fatahhir to anan ga tambayar ina ce wa thiyabaka fatahhir me ma'anar thiyabaka kowa aka tambaye shi thiyabaka zai ce kayanka ko tufafinka ka tsarkake su kisa akan kafa hujja da wannan aya a matsayi a wurin tsafta to shi malam ibn qayyim ba da wannan ma'ana ya kawo ta ba ya kawo ta ne da wata ma'anar da ya hanga cewa a larabci fiyabu ana ambatansa ana nufin nafsu nafsinka ka tsarkake zuciyarka tsarkake ta shi ne ma'anar fiyabaka to ita ya kawo mana nan yace wa qala ta'ala har da Allah madauki yana cewa ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗancan su ne waɗanda Allah bai nufin bai ga damar ya tsarkake musu zukatansu ba lam yuridillahu kaunan an yutahhira qulubahum bai ga dama ba ya tsarkake zukatansu lahum fid dunya khizyun suna da kaskanci a duniya walahum fil akhirati azabun azim suna kuma da babbar azaba a lahira yace wa jumhurul mufassirin min as-salafi wa man ba'dahu mafi yawan malaman tafsiri magabata can baya da kuma wanda suka biyo bayan su ala suna kan ra'ayin cewa annal murada bi thiyabi hahuna cewa abinda ake nufi da tufa a wannan wuri ko athiyab anan wa thiyabaka fatahhir shine alqalb zuciya ka tsarkake zuciyarka wal muradu bit taharati kuma abinda ake nufi da tsarkin shine islahul akhlaqi wal a'mali ta kenan kun ga ya zo mana da ma'anar da yake da yace ita zai fara magana akai cewa zai yi bayanin me ake nufi ma da tsarkin zuciyar ashe abinda ake nufi shine me islahul akhlaqi wal a'mali ka gyara halayenka da ayyukanka halayenka allati tukhaliqu an-nas biha mana allati tata'amalu ma'a ghayrika biha ka gyara halayenka da ɗabi'unka ka zama mutumin kirki mutumin da kowa zai sha'awar mu'amala da shi ka zama mai gaskiya wajen ƙaulinka ka ga zama mai gaskiya wajen fi'ilinka wajen mu'amalar da zaka yi da mutane ba cuta ba cutarwa ba kokarin ka cuci wani babu gaba ba haka kawai ka azabtar da kanka da kiyayyar wani wanda ya cancanta ka so shi kuma sannan duk abin da za ka yi duk wanda zai mu'amala da kai ya ji daɗin cewa bari gobe ma ya sake ya ji daɗin bari ku ci gaba da zama tare shine abin da ake da ka gyara al-akhlaq sannan kuma ka gyara a'mal ɗinka a'mal ɗin nan abin da ake nufi a'malul qulubi da a'malul lisani da amalul jawarihi duka sun shigo mana tun daga abin da ya shafi aqida da imani ta zuci da kuma abin da ya shafi maganganu na furucin baki da kuma abin da ya shafi ayyukan da gabuba za su aikata duk sun shiga cikin umumin al'amal a nan wuri haka ka gyara gyaran zuciya sai da waɗannan abubuwa mu'amalar da zaka yi da mutane da kuma mu'amalar da zaka yi da ubangijinka domin annan al'amal allati taktasibu biha al'ajr ayyukan da zaka samu lada da su su ko waɗannan sun kunshi ibadat ibadatin nan wajibat da kuma mustahabbat da Allah maduke ya dora akan mu sannan kuma da duk abin da kake sa ka ganshi ka sa ranka ganshi ran kiyama Allah sa kun fahimci wannan ba ashe kenan gyaran zuciya yana farowa ne da farko ka gyara alakar ka da Allah sannan kuma ka gyara alakar ka dawa da mutane muna komawa kan ka'idan nan da malam ibnu taymiya yake bamu da'iman cewa الإسلام مبني على أصلين منه الإخلاص للمعبود والإحسان للمخلوق كل ينا تنا مكا waɗannan ka zama kayi ikhlasi ga abun bauta to wannan maganar a'mal din sun shiga cikin nan a'malin zuciya a'malin baki da kuma a'malin da zaka aikata da gabubban jikinka dukkanin su in kai ikhlasi to zaka gyara alakar ka da Allah wajen akhlaq kuma zaka gyara alakar ka da wa da mutane ka zama mai ihsani gare su mai kyautatawa a halin kyauta mai mu'amala mai kyau mai gaskiya mai sakin fuska mai gaisawa da mutane ba girman kai ba dage kai ba kaza da kaza duk waɗannan su ne za su a dauke ka a matsayin mutumin kirki dukko mai wannan to zai samu tsarkin zuciya haka ne ko ba haka ba zuciya tana kyautatuwa ne ta tsarkaka in aka gyara wannan ka gyara alaka domin kada mutum ya galli malam ya faɗi nan al-akhlaq wal amal kawai ya ɗauka abin da ake nufi alakar ka da mutane ita kaɗai za ta gyara maka zuciya al-amal ɗin ka ɗauki iya al-amal zahira da za ka yi haka da mutane a'a ai babu tsarkin zuciya in babu ikhlasi a zuci ba tsarkin zuciya in babu ubudiyya qalbiyya yawa su tawakkali su taqawa haƙuri da waɗannan ma'ani jalila jiddan waɗanda su suke sanya mutum ya zama mutum kuma mai imani ba zai yi zuciya ta tsarkaka ba in ba waɗannan abubuwa Allah sa kun gane amlaki da haka sai aqida ta gyaru sannan maganar akhlaq yake biyowa baya qala al-wahidi malam wahidi dai har yanzu yana cewa a cikin al-basit har malam yana faɗi wannan mai aikin a littafin yana faɗi a ƙasa cewa min huna ila 92 kulluhu manqulun min albasit wannan duka lafazin duka yadda yake haka yake a cikin littafin albasit na alwahidi dama wannan daga cikin abin da malamai sukan yi alhamdulillah dama matsala ita ce ka kawo abu baka faɗi wanda ya faɗa ba amma dan ka naƙalto duk da tsarin bahasi na zamanin yanzu a bincike-bincike rubuce-rubuce malamai ana, ana fifita mutum ya rika paraphrasing fiye da a ce yana nakalto magana karka magana nakalto a bushe wajen shafi goma wani sai nakalto maka an ce nakaltowa shine kwafowa yawa ya kwafo abu yadda yake ba laifi bane in dai ka faɗi waye ya faɗa ko malamai da suna yin waɗannan abubuwan yana da cikin manhajin bahasi da malami suke koyawa mutum yana cikin yana son ya rubutu a nuna masa duk abin da za ka rubuta in rubutu kake to ka faɗi wanda ya faɗa in ba maganar ka bace ta asali ka faɗi waye ya faɗa shi yasa zaka ga yanzu a irin wannan aikin da wannan malamin ya zo yin aiki a editing wannan littafin ya iya ganowa wannan maganar tun daga wuri kaza har wuri kaza duka ta waye ta alwahidi ne a cikin littafinsa albasit to kuma ne yana da amfani ga shi dai kun ga da a ce shiru yayi bai faɗi waye bai kawo kuma da can ana yin hakan da can akwai lokacin da yin hakan ba laifi bane amma da aka fara as-sariqatul ilmiya malami suka sa tsarin dokoki duk lokacin mutum zai bahasi to ya kiyaye kar ya faɗi abu ya ce kaza kaza ne in ba shi ne farkon mai faɗa ba sai ce kalawa ne ko ka ga baka yi laifi ba dan ka ce kalawa ne saboda yana daga cikin dangana falala ga mai ita dangane ilimi ga asalin mai ilimi ba abun burgewa bane ka zo ka haddace zancen wani kai ta faɗa a matsayin azaci cewa naka ne ba burgewa bace in daga an je an gano za a ce ga inda ya dauko to kai ma ka rika faɗin cewa wani ne yace kaza wani ne yace kaza eh musamman in rubutu ne eh a hudu ba da lekcoci ba sosai ba in a rubuce take ka rubuta a rubuce ga inda ka ciro ma bayanin da zai maksudin da ake so shine lafazi ya tasiri akan mutane la'alla ba lalle sai an faɗi wannan din ba amma shi ma in an yi yana taimakawa tayyib sai ce ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'anaha malaman tafsiri sun yi sabani a ma'anar wannan aya wace aya wa thiyabaka fatahhir yawwa farawa ata'u ata' ya ruwaito ibn abi rabah ko ibn sa'ib ko ibn abi rabah an ibn abbas daga abdullahi dan abbas qala ya ce ya'ani min al-ithmi ma'ana طهر قلبك من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه سألكك زوجك daga sabo da kuma dukkan abin da jahiliya take halatta a yi shi take aikatawa shine tujizuhu duk abin da mutanen jahiliya suke aikatawa menene jahiliya hmm a darasin fadlul islam muka yi ko a dutse bayanin athar na ibn abbas ko ga hadithin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa mutum uku Allah ya fi kin su sama da kowa daga cikin su yace a wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyyati da mutumin da ke neman sunnar jahiliya amma a musulunci a babi na biyu a cikin kitabu fadlul islam da yake magana babu ujubi dukhuli fil islam duk mutumin da yana cikin musulunci musulmi sannan kuma yana neman sunnar jahiliya to wannan yana cikin mutanen da Allah ya ƙi su ya fi ƙin su sama da kowa me ma'anar sunnar jahiliya kullu ma kana ala mukhalafati ma ja'at bihi rusulu shi ne ma'anar jahiliya duk abin da ya kasance ya saba ma abin da manzanni suka zo da shi shi ake ce ma jahiliya haka akwai jahiliyatu ahlil kitabi jahiliyar yahudawa jahiliyar nasara jahiliyar larabawa wadda ita ta fi shahara da kuma duk wanda a kowane zamani zai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana cikin jahiliya amma kuma itlaqin wannan lafazin jahiliya daban yake da al-itlaqul am da mutum zai ce zamanin jahiliya ko amana cikin zamanin jahiliya ya kafirta al'umma wannan shi kuma ba shi ake nufi ba yau wannan jahiliya ce muqayyada wannan dai mun karanta da bayanin malam Salih al-Sheikh da yayi a cikin falul Islam da abin da nake so ko in fa'idantar da mu da ma'anar jahiliyar da malam Ibn Abbas ya ambata anan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kira ga ya tsarkake zuciyarsa daga sabo kuma daga dukkan abin da jahiliya take aikatawa manzo Allah sanar gama Allah ya tsarkake masa tasa zuciyar ya kade masa waɗannan abubuwa yace wa hadha qawlu qatada wannan qaulin dai shine har yanzu qaulin qatada wa mujahid ibn jabr qala ma'ana nafsaka ay wa thiyabaka ay wa nafsaka fatahhir min adh-dhanbi shi abin da ake nufi kun gani ashe kenan ba tafsiri ne kawai bako ba an samo shi daga as-salafus salih wasu daga cikin magabata ga shi dai ibn abbas qatada mujahid duk tafsirin kenan tafsirin su kenan ga wannan aya cewa abinda ake karkashi kar wani ya zo ce wannan ayat tafsirin sufaye ne ko ga shi daga ibn abbas aka samu yawa tunda kuma ayoyin tahtamiluha ko in ce ayar tahtamiluhu za ta iya daukar wannan tafsirin ba matsala bane cewa abinda ake nufi kaza din saboda abu yana zuwa a larabci da ma'anoni daban-daban shi yasa ma ibnu qayyim din anan bayan ya faɗi wannan sai koma mana larabci cewa a larabci ya kawo baitoci da ana amfani da lafazin thiyab ana nufin mene nafs ko qalb yawa gashi nan zai kawo mana qala nafsaka fatahhir min adh-dhunub min adh-dhanbi wa nahuhu qala ash-sha'bi hakanan makamancin wannan ash-sha'bi Amir ibn Sharahid ya ambata wa Ibrahim wa Dhahhak wa Zuhri da duk waɗannan manya-manyan bayin Allah malamai wa ala hadha al-qawli don haka mun dauki wannan ra'ayi kun ga ashe mutanen da suka fassara wannan aya wa thiyabaka fatahhir da cewa zuciyarka ka tsarkake ta ba wai mutane ne kaɗan ba a cikin manyan magabata duk akwai su kun kaga haddasa zuhuri yawwa sai ce wa ala hadal qawli athiyabu ibaratun anin nafsi akan wannan in muka dauki wannan ra'ayi to abinda ake nufi da thiyab shine an-nafs wal arabu dama larabawa takni bithiyabi anin nafsi tana alkunya ta amfani da athiyab tana alkunya ga an-nafs tana nufin rai wa minhu qawlu shammakh haka ya faɗa anan shi malam da ya aiki wannan kun san asalin magana ta waye ta wahidi ce haka wahidi shine nasabta wannan baitocin ga ashammah wanda ya aiki akan baitocin can ƙasa ya ce wannan maganar ya bincika ta kuma na ga banda shi ma wasu duk sun ambata cewa wannan lafazin ba na ashammah bane amma na wasu ne daban haka wahidin ne abin tun ya ɗauko daga tahdhibul lugha na al-azhari shi ya fara faɗin wannan wasu kuma sun ambaci wasu mutanen daban ba a shammah ba yana cewa ramauha bi athwabin khifafin fala tara laha shabahan illa an'am almunaffara haka yake abun ku ko da bambanci bai to a kansa sai mu tsaya kan wannan baiti ramauha bi athwabin suka jefe ta ai rakibuha bi afwabin da nafsuka da ma'ana da rayuka da jikinsu nan suna nufin bi abdanihim yana siffanta wata taguwa ce wani raƙumi ne mai ƙarfi cewa yadda mutane suka rika hawansa saboda ƙarfinsa da juriyarsa kai ka ce ba abin da ya hau kansa an fahimci abin shine ramauha bi afwabin bi afwabin khifafin wato da jikkuna ko jiki wanda yake ba shi da nauyi fala tara laha shabahan ba shi da wani misali da zaka gani illa na'amal munafara kai ka ce an kori jimana ne tana gudu ma'ana saboda yadda take tsalle da gudu kasanta siriri can saman ne mai faɗi ko to haka zaka ga idan mutane suka hau kan wannan raƙumi haka suke shafa-shafa da su ba su da nauyi to yana yana yaba raqumin ne da karfi shine ake fadin wannan ramauha ay rakibuha bi athwabin abi abdanin khifafin marasa nauyi fala tara laha shabahan baka ganin tana da kama da wani abu illa na'ama sai jimina almunaffara da aka zaburar da ita aka kore ta an fahimci abin ma'ana saboda rashin nauyi da saurin tsalle haka suke in suna hawa wato wannan raƙumi nan dai abin hujja a cikin wannan baiti ita ce me ko mawdu'i shahid a ciki shine aswab ana nufin mene abdan abdan ma tukuna yau da ma'ana shaksin abu ainihin sa nafsin sa shi ake nufi da aswab an fahimci dai abin yanzu sai sai ya'ani ramauha ya'ani ar-rukab yawwa ma'ana masu hawa bi abdanihim da jikinsu ma'ana shine bi athwabin khifafin fala tara ina ga mu tsaya nan kafin darasi na gaba sai mu tashi akan baitin an tara shi ma daga cikin mawaka to yau kuma an shigo an yi tafsiri kuma an shigo adabi yau haka ilimi yake هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأ...